shidda hijiriya da ya dace da 24 ga watan 11 shekara ta 2014 miladiyya yau za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala a sabuwar gandu a birnin Kano wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a darasi na farko a cikin suratu tauba za mu fara suratu tauba suratu at-tauba um, ita suratu tauba sura ce wacce take tattare da ayoyi 129 a wani kaulin aka ce 130 um, sura ce kuma 'yar madina wannan wani kauli kenan aka ce dukanta gaba ɗaya 'yar madina ne kamar yadda abdullahi dan abbas ya faɗa wasu malaman kuma suka ce a'a sura ce madaniya amma banda ayoyi biyun ƙarshe na cikinta su ne laƙar ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum wannan to ba madaniya ba ita suratul tauba wato tana da suna suratul fadhiha ana ce da ita al-fadhiha abinda ake nufi da al-fadhiha wato surar da take tona asirin munafikai haka abdullahi dan abbas ya faɗa sa'id ibn jubair shine ya tambayi a ibn abbas cewa shin suratul tauba ana ce mata alfadiha yace kwarai kuwa saboda a cikinta an yi ta saukar da wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum daga cikinsu daga cikinsu su suwaye ne yau an ta ambatan munafukai a ciki har sai da munafukai suke zaton cewa ta wannan fasura fa ba wanda ta bari a cikinsu sai da ta kakale su gaba daya sai aka ce to ya magana suratul anfal kuma suratul anfal ita kuma ana ce da ita suratul badar wanda muka gama kenan in kullu raya har muka gama muna ta magana yakin badar yakin badar to shine wasu malamai suke ce da ita suratul badar sai kuma suratul hashiri suratul hashiri ita kuma ana ce da ita suratul banu nadir saboda tana bayani ne akan wannan yahudawa na banu nadir yahudawan banu nadir haka imam al-suyuti ya kawo a cikin littafin tafsirin sa ad-durul mansur ga dalibai ilimi ga wanda Allah ya sa ya samu daman komawa um, imam suyuti ya kawo shi a cikin littafin ad-durul mansur kai na na abi ubayd da ibn al-munzir um, bayan wannan daga cikin sunannikin wannan sura ana ce da ita al-mushaqqiqa suratul mushaqqiqa al-munakkila ana ce da ita almunakkila ana ce da ita almusira ana ce da ita albuhus ana ce da ita almukhziya ana ce da ita almusharrida ana ce da ita almudamdama duk sunanta ne duk wannan sifar wa munafukai take tana watse su ga baki daya ba ta barin su to a cikin maza mu ta cikin abubuwan da ke dauke da shi wato akwai bayanai akan munafukai din tabbas da yawa sannan kuma bayanai akan mushirkai da kafirai majority abinda suratul tauba take magana akai kuma gaskiya akwai akwai zafi a cikin suratul tauba da zafi zafi ta sauka shi yasa ma ko bismillah babu ba a karanta ta da bismillah in an zo ba a karanta da bismillah don haka take akwai riwaya ta zo daga abdullahi dan abbas ya tambayi Usman ibn Affan kun san babban malamin Qur'ani ne Usman bin Affan yace ya aka yi ku da kuka rubuta Qur'ani kuka hada Qur'ani kowace sura tana da bismillah amma banda suratu tauba shi Usman ibn Affan sai yace to mu dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi ta gaya mana kowace sura sai ce mu ajiye ta a wuri kaza ya bismillah ya faɗa a ce ajiye ta wuri kaza ya bismillah a faɗa a sa ta a wuri kaza ma'ana a ce daga bakara ku sa ali imran ku sa ta a bayan kaza bayan ali imran ku sa nisa'i a bayanta bayanta ku sa ma'ida bayanta ku sa kaza ce duk annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya gaggaya mana ya ce haka muka yi ta sawa muka yi ta sawa to da ya zo gaya mana wajen ita suratu bara'a to bai gaya mana bismillah ba ya ce haka haka ya ce musa ta kawai a bayan suratul anfal tana cikin asabu tiwal to a wata riwayar aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama duk ya faɗi inda duk ya faɗi inda za a ajiye kowace sura sai suratu bara'a ne bai faɗi ina za a sa ta ba to sai bayan ya bar duniya sai suka ga ato ina za su ajiye suratu bara'a sai suka ce a bari su ɗauko su sa ta a bayan suratul anfal saboda suna da kama suna da alaka suna da kama suka sa ta a bayan suratu a al'anfal tunda annabi bai musu bayani ina za a sa ta ba a wata riwayar nana aisha take cewa masu rubuta ƙur'anin ne da suka zo suka manta ba su sa bismillah ba kuma kawai da aka zo sai aka bar ta a haka yadda suka rubuta aka bari kawai ba tare da an abin nan ba ba tare da an saka bismillah ba injina na aisha amma abin da ya fi inganci shine daman dai ita suratu bara'a ba a karanta ta da bismillah to wannan kaɗan kenan daga cikin abin da take tattare da shi wadda kuma in mun shiga cikinta insha Allah ta'ala za a ji bayana malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أن إنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين
Allah yake cewa bara'atun min Allahi wa rasulihi kalmar wato bara'a abinda take nufi barranta Allah ya barranta manzan Allah ma sallallahu alaihi sallama ya barranta dangane da mushirkai ba Allah ba su fito na fito kenan da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi sallama sun barranta minal mushrikina haka za ka fassara shi Allah ne ke ba da labari wa sabon annabi sallallahu alaihi sallama akwai alkawari da aka yi tsakanin su mushrikai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kun san ɗabi'ar kafirai da su ba cika alkawari suke ba 'yan saba alkawari ne malaman tafsiri suka ce yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin tabuka munafikai sun shiga layin mushrikan fa anan suka yi ta yada maganganu na suka mushrikai kuma suka yi ta warware alkawari su suka yi ta suka annabi su munafikai mushrikai kuma suka ce sun warware alkawarin da ke tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ya ce da muminai ya ce kuma ku cire ku rabu da alkawarin da kuka yi da su shi ne can yadda Allah ce wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin saboda sun zama ha'inai sun zama mayaudara to shikenan Allah tabaraka ta'ala baya son masu ha'inci na jikar wannan aiki inna allaha la yuhibbul kha'inin Allah baya son maha'inta tunda sun warware alkawari sun yi ha'inci to shikenan ubangiji tabaraka wa ta'ala baya son masu ha'inci babu shi babu su kuma ya ga annabi ma sallallahu alaihi wasallam balas Allah ya ce fasihu fil ardi arba'ata ashhurin ku yi tafiya a bayan ƙasa kalmar sihu tana nufin siru ne saha ai sara sihu fil ardi daidai yake da siru fil ardi gaya musu ku yi tafiya a bayan ƙasa ku je ku dawo ku yi ta zirga-zirga an ba ku dama an ba ku amincin wata hudu kawai shine ba za a yaƙe ku ba aminina ghairu khaifina ahadan min almuslimin kuna da complete security da tsaro da za a baku ba za a taba ku ba za a yake ku ba amma fa iya wata hudu kawai bayan wata hudu zance ya kare komai zai iya faruwa kamar ka cewa ne na baka dama daga nan zuwa wata kaza lokaci kaza ka tattare kayanka kaga daga cikin watannin da ka bashi in ba su cika baya baka ta bashi ba to haka Allah ya ce a gaya wa manzo Allah ya gaya musu cewa an ba su wata nawa wata hudu fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah ku sani fa cewa ku mushrikai ku kafirai munafikai ba ku fi karfin Allah ba ghayru fa'itina wala sabiqin ba masu kubucewa Allah ne ba ba masu rigayar Allah bane wa anna Allah mukhzil kafirin kuma lalle Allah mai tabar da shine mukhs mai tabarwa ne ga kafirai ay muzilluhum Allah zai tabar da su bil qatl fi dunya wal azab fil akhirah kakkashe su a duniya a lahira kuma ay musu azaba malamai sun sabani dangane da jinkiri da aka yi waɗannan mutane da Allah ya barranta da su wasu daga cikin malamai suka ce jinkiri ne ga mushrikai duk wanda ya zamanto muddarsa lokacin alkawarin da aka yi da shi ƙasa da wata hudu ne akwai wadda dama akwai alkawarin tsakaninsa da annabi in ƙasa da wata hudu ne to an cika masa shi ma kamar misalin watakila akwai alkawarin wata biyu tsakaninsu da annabi to yanzu Allah ya ce wata hudu to an mai da shi ya zama wata hudu din ya zama nawa wata hudu wanda kuma yake da alkawarin sama da wata hudu fa to shi kenan an dawo da shi wata hudu shi kuma Allah ya ajiye wata hudu ne um, idan wata hudun nan ta cika to wannan alkawari da aka yi da su ya kare wannan saƙo ne Allah ya ce manzan Allah gaya musu sallallahu alaihi wa sallam kuma hakan ya isa musu da shi imamu zuhuri ya ce waɗannan wata hudun su ne shawwal zulƙida da zulhaji da muharram shawwal zulƙida zulhaji da muharram su ne wata hudun da aka ba su ɗin don wannan aya ta sauka ne ai a watan shawwal da sauransu wasu malaman kuma sun faɗi wata magana ba wannan ba Am, bayan wannan imam al-hassan al-basri yake cewa allah maɗaukin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi duk wanda iya yaƙe shi wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum haka allah ya ce ku yaƙi saboda allah waɗanda suke yaƙan kuɗin nan ku yaƙe su an yi lokacin da anan baya yakan kowa sai wanda ya yaƙe shi daga baya kuma Allah ya umarce shi shi yaƙi mushrikai gaba ɗaya kuma ya barranta gare su ya musu ajalin wata hudu ba wanda aka bashi sama da wannan wata hudu din Muhammad bin Ishaq ɗaya daga cikin malamai na sira da Imam Mujahid shi ma ya faɗa cewa wannan aya ta sauka ne akan mutanen makka manzo Allah ne ya alkawari da Qurayshawa a shekarar Hudaybiya cewa do Allah a ajiye yaƙi a daina yin yaƙi har zuwa shekara goma a bar mutane a zauna a daina yin yaƙi su daina zuwa suna yaƙan musulmi a yi alkawari da su a rubuta shekara goma ya amanu fi nas a bar mutane su zauna lafiya samu aminci kun san yaƙi lalata ƙasa yake yaƙi babu nutsuwa a cikinsa Allah raba mu da yaƙi Khuza'a sun shiga cikin wannan alkawari na annabi Banu Bakar su ma sun shiga alkawari na Qurayshawa Khuza'a suna bangaren annabi Banu Bakar suna bangaren Qurayshawa wata ran kawai sai Khuza'a ai sai Banu Bakar sai suka kai farmaki wa Khuza'a kaga an warware alkawari kenan sai ƙureshawa su kuma suka taimaka musu tunda banu bakar ba suna supporting ɗin ƙureshawa ba ne su kuma kuza'a ba suna ɓangaren annaba ba ne ba to su kuza'a sai suka je suka taɓa banu bakar su kuma ƙureshawa sai suka taimaka wa banu bakar da makamai ba sai fada ya kauri ba kaga a fakaice an fara an dawo ana yaƙi kenan yayin da banu bakar da ƙwarisha suka yi nasara akan kuza'a sai aka warware alkawari to shine har dai aka yi ta aka yi ta fafatawa Allah maɗaukin sarki ya saukar da aya yake bayani cewa an ajiye alkawari na wata hudu ne ya ba manzan Allah alkawarin wata nawa wata hudu amma a ka'ida ta musulunci in an yi wannan alkawari ba a warware shi in dai ba su ne kafiran suka warware ma aka ji tsoron ha'inci su ba in ma takafan na min qaumin khiyanatan fambiz ilayhim ala sawa wannan mun yi da ku to shine Allah ya ci gaba da cewa wa azanun min Allah wa rasulihi إلى الناس يوم الحج الأكبر كلمة أذان أذان أنتنا نفي إعلام سنروى قاوة سنروى دقاء الله da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan atafi ne akan bara'a can an ce Allah da manzan Allah sun barranta ko to ga kuma yanzu aka ce ga sanarwa daga Allah da manzan Allah zuwa ga mutane yawmal hajjil akbari a ranar hajji babba za mu yi bayani akan wacce ce ranar hajji babba din to ga saƙon annallaha bari'un minal mushrikina ko wa rasuluhu lalle Allah tabaraka wata'ala fa da shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun fa barranta daga mushrikai a gaya wa mushrikai dinnan fa in tubtum idan kun tuba raja'atun min kufrikum wa akhlastum tauhida kuka bar yin shirka kuka yi ikhlasi kuna tauhidi fa huwa khairul lakum to gaskiya wannan shi yafi alheri gare ku kaga ana tallata musu kenan su tuba su bi Allah wa in tawallaitum idan ku kuka juya baya a aradtum anil iman kuka ji ku yi imani da Allah fa'alamu annakum ghairu mu'jizillah ku sani cewa lallai ku fa ba za ku gagari Allah ba wa bashirin ladina kafaru bi azabin alim ya kai Muhammadu kai bushara mummunar bushara ga waɗanda suka yi kafirci suka kafirce wa Allah da azaba mai raɗaɗi sai aka ware ban da wasu illal ladina ahadtum minal mushrikina sai dai banda wanda kuka yi alkawari da su cikin mushrikai banda wanda kuka yi alkawari da su cikin mushrikai sun lam yanqusukum shay'an kuma ba su warware alkawarin ba kaga akwai wanda aka yaba akwai wanda ba su warware alkawari ba walam yuzahiru alaikum ahadan ba su kuma taimaki wani a kanku ba walam yuzahiru alaikum ahadan ba su taimaki wani a kanku wajen a yaƙe ku ba na san akwai wanda zai zo shi bai zai yaƙe ka ba amma zai je zugo wani ya yaƙe ka ba za ka ga yana faɗa da kai ba amma zai turo wani yana faɗa da kai shi kuma zai taimakawa mai faɗan na da kai ɗin ƙarara ya ba shi agaji amma shi yana nan ya fake sai ga kamar ba shi yake ba amma shi yake yi to shine Allah yake cewa fa atimmu ilaihim ahadahum to waɗannan masu irin wannan ɗabi'a ko a cikin mushrikan ne tunda dai ba su warware alƙawari ba kuma ba su haɗa baki suka taimaki wani akan ku ba to ku cika musu alƙawarin su fa aufu lahum bi ahdihim ila muddatihim har zuwa muddasu ai ila ajalihim alladhi ahadtumuhum alayhi zuwa ga ajalin da kuka alkawari da su gashi inna allaha yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu takawa lalle Allah yana son me masu takawa to mu koma kan ayar da Allah tabaraka ta'ala ya ce ana yin shela wa adanun min Allah wa rasuli shela sanarwa da Allah da manzo Allah sallallahu ranar hajjin babba babbar hajji malamai sun yi sabani wacce ce alhajjul akbaru din wacce ce har waito daga ikrima daga abdullahi dan abbas ita ce ranar arfa wannan abu ya kasance ne ranar arfa wannan kauli na farko kenan kamar yadda umar dan khattab ya rawaito da abdullahi bin zubair kuma shine ra'ayi imam ata da imam tawus da su mujahid da sai sa'id bin al-musayyabi ra'ayi na biyu suka ce yawon hajjil akbar shine ranar sallah ranar sallah dama daga an yi arfa ba sai sallah ba to haka yahya ibn al-jizzar ya ruwaito ya ce aliyu bin abi talib ya fito ranar sallah akan wata alfadara fara kharaja aliyun radiyallahu anhu yawman nahari ala baglatin bayda sai ga wani ya zo ya rike wannan linzamin ita wannan dabba tasa sai yake tambayan aliyu ya ce wace rana ce kan da ƙwar'ani yake ta yau malhajjal akbar ya kai aliyu sai aliyu bin abi talib sai ce yau muka hada wannan ranar ita ce ranar sallah ranar sallah ne dama aliyu ya hau wannan fada alfadara din sai dai aka tambaye sai ce wannan ita ce rana ya ce sake min linzamin dabba ta in tafiya ta tunda kayi mun fata na baka ansa haka abdullahi ibn abi aufa ya ruwaito aka ruwaito daga gare shi da mughira ibn shuba shine ra'ayi imam ibrahim an-nakhai da sai imam sha'abi Allah ya kara musu yadda da sayyid ibn al-jubair da su as-suddi wasu malaman kauli na uku suka ce al-hajj al-akbar sune kwanakin mina kwanakin zaman mina din nan sufyan ibn sa'id al-thawri yana faɗa yana ba da fata ce yawmul hajjil akbar ayyamu mina kullum kwanakin zaman mina din nan duka su ne hajjil akbar kwanaki ne ba ɗaya ba ne amma aka ce yawmul hajjil akbar yaushe ne ne kwanakin zaman mina a kwanan yaushe ne ne da yaushe a ranar yaushe ake tafiya ake tafiya mina a ran yaushe ake tafiya mina to ran yaushe ake tafiya arfa takwas an fita ana mina an kwana ko ran tara da safe a fita a tafi arfa wannan yinin ranar tara ga wata shine ranar arfa da an yi arfa za a dawo a zo a yi jifa idan aka yi jifa za a je a yi dawafi sai a dawo a yi zaman mina kaga yaushe ne ne goma sha ɗaya sha biyu waɗannan su ne yawmul hajjil akbar kwanakin zaman mina to ya aka yi kuma kwanaki ne ba ɗaya ba amma Allah ya ce yawmu bai ce ayyam ba daman ba abun mamaki ba ne ana faɗin haka ɗin kamar yanzu misalin a malamai suna cewa ranar yakin da aka yi na siffin ana cewa yawmu siffin yawmu siffin yawmul jamal kaga ba kwana ɗaya ba ne kwanaki aka yi da yawa ana yi yawmu bu'as ba kwana ɗaya ba ne amma sai aka yi amfani da kwana ɗaya ana nufin zamani ne to wannan kenan um, wasu malaman suka ce yawmul hajjul akbar kauli na nawa kenan na hudu ko ai ita ce ranar da manzon Allah ya je ya aikin haji ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je aikin haji shine ranar alhajjul akbar wannan haka ibnu siri ne ya faɗa saboda ya haɗu da hajjin musulmi da idin yahudu da nasara da mushrikai gaba ɗaya ba a taɓa samun haɗuwar waɗannan kwanaki a duniya ba in ba wannan lokaci ba to a cikin aikin hajji kuma haka malamai suka kawo allah ya musu rama kullum malaman tafsiri suna cewa idan aka kawo maganganu akan aya da aka ce kaza aka ce kaza ne ba cin karo suka yi ba to duk yana iya ɗauka kuma za ga dukansu akwai maganganu na magabata a kai to a cikin aikin hajji wanne ne alhajjul akbar wasu suka ce alhajjul akbar shine alkirani nau'in hajji na kirani wasu kuma suka ce alhajjul asghar al-ifrat al-akbar al-kiran al-asghar al-ifrat imam sha'abi yace hajjul akbar shine ran hajji din dai complete hajji alhajjul asghar kuma shine umra an ce da ita alhajjul asghar ne ita umra saboda ayyukan da ke cikin umra ba su kai aikin hajji ba to Allah dai ya barranta daga mushrikai da kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana cewa mushriki kafiri Allah ya barranta da shi manzan Allah ma ya barranta da shi shine saƙon shine aka samu alwala wal bara a musulunci wala'i da bara'i alwala'u wal bara'u alwala'u soyayya ƙauna biyayya ɗa'a so a fili da zuciya shine alwala'u akwai albara'u albara'u kuma kishiyar alwala'u ne to alwala'u ana yi wa muminai musulmai wannan aqida tauhidi kenan babin tauhidi albara'u kuma ana yi wa kafirai mushrikai da munafukai to a ka'ida ta musulunci duk musulmi yana bin abin da qur'ani ya faɗa ne kuma yana kan abin da qur'ani ya ce ne أن الله بريء من المشركين للي الله تبارك وتعالى ya barranta daga mushrikai da shi da manzansa gaba daya to sai kuma wani yanzu yanzu ya rungumi kafiri ce na so fi sabilillah za ga mutane mutane suna tafiya ne wato ga inda qur'ani su kuma ga inda suka yi kuma akwai jahilci bakin jahilci da rashin sauraron ilimi da rashin sauraron karatu ita kuma aya ba a canja ta dan kashin miya baya canja ta ko ba haka bane ba a dan baka a miƙo ma baya canja ta haka dai abu yake ya danganta ga abin da mutum ya aikata kuma ya jira sakamako a wajen Allah amma lalle musulmi babu shi ba mushirki babu shi ba kafiri ba hana mu mu kasuwanci da su ba mu mu'amala da su ba ba hana mu ba mu sayar musu su sayar mana mu yi tafiya da su mu business ko ba ka bane mu ba su ajiya su ba mu ajiya a zauna lafiya amma kauna ta zuci a'a ko ka fifita shi akan musulmi a'a saboda ga aya su na farko haka suka rayu sai suka huta suka zauna lafiya mu kuma munafurci sai ya mana yawa munafurci ya mana katutu ya mana kaka gida Qur'ani cewa ya ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum ga ku ku waɗannan kuna son sa amma ba sa son ku mutum yana hura ma wuta yana halakar da kai yana kashe kai yana murna ana halakar da kai yana bin duk hanyar da zai yi halakar da kai amma ka ce fa shi fa kai kai kana son sa saboda baka da manufa baka da mai maka faɗa kuma baka respectin magana Allah baka respectin magana manzan Allah magana da kake respectin ɗinta naira to wani ma naira ma ba a bashi ba wani wallahi wallahi ni ko dubu biyu aka bani dubu biyu wallahi ta ta ishe ne wani fa yake faɗa wannan dubu biyu ba dubu biyu kuma ya kamata mutane su gane mu musulmi duk inda muke bada akidan mu yawa kar a zo a ce wai wai wai wai an zo wai siyasa wai aje addini aje a ta aje addini ina to ai duk abin da babu addini a cikinsa ba za ka sa addini ba za ka jira addinin kai baka umarni ba to me amfanin shi babu to kai an ce ka ajiye addinin to su kuma suna yin addini yanzu misali nake son buga mu guda daya banki ne fa aka kawo shi za a yi bankin musulunci a ƙasar na a najeriya karkato na irin gwagwarmaya da kuka je aka yi ta yi a lokacin sunusi lami da sunusi mai martaba sarkin kano yana gwamnan banki allah ya saka masa da alkhairi dun najeriya shine mutumin da ya tsaya tsayin daka ya kawo wannan bankin ina respectin ɗan mutumin nan saboda wannan shi kadai da taimakon wasu yan uwa shine wanda ya tsaya a matsayinsa na wannan shi sa hannu ya ce lalle sai an yi amma ba irin abin da ba a ce shi an ce shi dan abin nan ne jihadis ne dan jihadi ne kungiyar kan kuma ita ta fito karara a jarida take challenge din wannan bankin musulunci amma ko bankin musulunci na akwai shi a ingila akwai shi a america akwai shi a ina ne yawanci kasashen nan na duniya manyan kasashe akwai islamic banking system yanzu idan zaka karra a america ingila duk akwai universities da ana karanta islamic banking system babban islamic indexes waɗanda suke screening na shares ana ce da sunan kamfanin dow jones company na screening shares ba musulmi ba ne mami shi amma they are screening the shares a bisa rules and regulations na musulunci duk kamfani da zai zamanto shari'a compliance dole ya cika wannan sharuɗa na screening na shares ɗin da farko yadda in sun zo screening ɗin abinda suke sukan zuba kamfanoni ne duk kamfanonin da suke they are contradicting the rules and regulation ko kuma teachings na islam da morals da values na musulunci to they are screening them out suna ajiye su gefe saboda sun ci karo da abin da musulunci ya zo da shi abu na biyu kuma su dora su a skeli na biyu step 2 kenan duk kamfanin da yake da element of interest in dai akwai riba saboda islam ya yi akwai total prohibition of interest a cikin musulunci ina so na gaya muku wannan kamfanin da yake yake wannan screening na na shares da bonds da stocks market capital market wane ne da sauransu ba musulmi ba ne ba musulmi ba ne amma sun yadda da wannan tsarin na a tace kamfanoni a bisu a tsarin musulunci don a yi a samu kuɗi mai tsarki a 2008 an samu financial crisis da conventional banks gabaɗaya suka kakkare economy na duniya gabaɗaya aka samu total backward ya koma baya tattalin arzikin duniya ya karye bankuna suka karye suka yi ta koran ma'aikata aka suka yi ta liquidating suna sayar da kadarorinsu saboda kuɗi ya ƙare babu a lokacin aka samu gaba ɗaya islamic banks financial islamic financial system su kuma a lokacin suke mi suke ci gaba shi daga nan aka gane muhimmancin bankin musulunci suka yi ta samun rapid growth ina fata ana fahimta ci gaba mai tsawo kuɗi suka taru economy ɗin bankunan musulunci ya yi ƙarfi aka ce a ashe yana da kyau ina fatan kuna fahimta wannan ina muku yare ne na duniya fa gaba daya a duniyance amma yanzu aka zo najeriya ana kokarin ayi wannan ba- islamic bank din har nan kasar nan suka fito fili suka yaki wannan abu kace bara ai ba to Allah ya sa shi ma tsayayye ne mai jan ido ne shi ma aka yi ta fafatawa a haka har sai da aka kira shi majalisa ya je kare wannan abin dan me za a yi bankin musulunci a Najeriya ka duba fa muna jin 80% fa amma wai ba za a yi ba kuma harka ce fa business ne fa kasuwanci ne amma wai a yi shi a tsarin musulunci ba wacce aka yi duk wanda ya shiga musulunci ya wanda ya shiga bankin ya zama musulmi ba a a zo a yi shi a tsarin tunda a America da Ingila ma ana yi ba su ne tushen kafircin ba to mu ma a yi ana wai ba za a yi ba saboda tsabar arena wani hankali suka hana suka ce ba za a yi ba Allah Ubangiji ya karya lagonsa aka, aka samu aka bude ana yi yanzu din a yanda ake babu bankin da yake samu ta- abubuwan suke tafiya kuma yana da kudi yanzu jaiz bank yana da kudi kudi ana ta abin nan duk da cewa talakawa ne har yanzu suke yin investor din manya manyan masu kudin ana nan an yi likimo ana nan a- a bankunan da ba an yi tsaya tukuna an an ki abin nan amma yana ta tafiya yana ta tafiya yana ta tafiya so yanzu misali wannan wannan wani abu ne da za a yi shi da sunan musulunci suna yakar abun ba sa so kai kuma anan ka zo kana cewa sai su so su sai su kake so har sai da ba aka kira wani jami'i babba aka ce ku daina wannan abun saboda kungiyar kanta ce fa ba ta so da Allah ku haƙura mana ku bari ce a ba dan kungiyar kanta ce ba ta so sai mu haƙura ba za mu yi ba haka ba ake to yanzu wannan dan rubutun ajamin nan da yake jikin yake jikin naira ko naira hamsin ko naira ɗari ko naira kaza din nan shi ma yanzu ana ana ta kokarin sai an cire shi ka san me saboda ai ajami ne arabiya ce rubutun alifun ba'un wane ne wane ne shi ma za a cire shi ana kokarin sai an cire shi to bari mu ga eh A- amma cire to kaji ban sani ba an cire ko me za a sa to kaji sababbin kudin babu sun ma cire shi daga hawan wannan arnan shugaban bankin nan da aka dora yanzu su bayan sun hau ba aiki suke wa addinin su ina biya muku wannan a matsayin misalai ne wallahi sun fi dubu ku je ku bi manya-manyan ofisoshi da kuka sani na kasar nan gaba ɗaya masu muhimmanci su waye kai ku ne ba ku ba ne duk sun kwace komai ku kuma a lokacin kuke faɗa da junanku lokacin kuke cewa ba kwa son yan uwanku to wallahi musulmi ya kamata mu dawo cikin hayyacin mu san me muke akwai misalai suna nan malam masu tarin yawa bila adadin wani bawan Allah wani lecturer ne yake gaya mu yana aiki a wata jami'a a- a- a nan arewa a nan nan yace yace wallahi yana da ayyuka da yawa ya so ya daina da shi da colleagues ɗinsa su ce amma abin mamaki shugaban kwalejin da suke zuwa suke aikin gaba ɗaya ma fasto ne rijistar makarantar fasto ne kuma deliberately aka ɗauko shi aka kawo shi idan sun zo ba da admission ba sa san ba musulmi kawai alfarma kara ake dan waɗannan ɗin suna yin aikin visiting lecturers ne ba amma saboda ana ganin idan su ne ake da ake sa a ce wallahi majority arna ne a makarantar kuma anan nan kaduna makarantar take babbar makaranta ko mai abin nan kwanan nan nake nake ganin jarida Daily Trust ta buga wasu makarantu masu muhimmanci a kasar nan da aka dauki dalibai an lullika sunan nakin su sai ka gama karantawa wallahi wajen karshe sai ka tarar da musulmi ɗaya biyu uku a cikin mutum wajen ɗari da wani abu malam duk sun kwace komai amma mutanen mu har yanzu ba su gane ba har yanzu ba su fahimta ba sun kwashe komai in dukiya ne in arzikin kasan ne gaba ɗaya yanzu dukiyar najeriya duk kudu take tafiya majoratin dukiya duk kudu take tafiya suna da airports an yi musu kamfanoni ana ta duk yawanci kamfanonin na arewa da suka gagara ba wuta duk sun koma kudu su sun bar ku da fada da yaki sun ɗebe kudin sun bar ku da fada da yaki amma duk da haka kun ce kuma su kudin su dai kuke so dai ya kaci mu gaya mutane abin da yake ya kamata san ya kamata musulmi abin da yake da bukata kowaye ma zai zama shugaba ya adalci ko musulmi ne ko ba musulmi ba da yi mutane adalci a daina nuna bambanci a yi adalci a yi wa ƙasa aiki kawai talkless of religion to amma ina abubuwan sun canja sun canja yawanci wasu abubuwan da za a ƙasar ma a coci ake mitin din ka a zo a loda mutane so ku yi ƙoƙari ku kiyaye mu gyara don mu samu kubuta a cikin al'amuranmu in ba mu gyara ba kuma wahala ga ta nan mun aure ta muna kuma cikin ta kuma wallahi ba mu san yaushe za mu gama da ita ba sai mun gyara da Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ko mutane lokaci yayi da mutane ku yi amfani da damar da kuka samu ku yi kokari ku kawar da zalunci yancin da Allah ya baku damar da kuke da shi demokradiyyar da kuke yi ta ba ku dama ku yi kokari ku kawar da barna iya abin da za ku yi ku yi abin da za ku yi ku bar wa Allah saura kak ku bari ku jawa kanku masifa da kanku da kanku je ku sayo kanku masifa ku duba yadda kasar nan fa ta lalace ba ka duba yadda kasar nan yanzu aya ce yan majalisa lo me kasma yan majalisa suna haura katanga to mukan wallahu alam dan majalisa shugaban majalisa mala ya naɗe rigarsa yana haura katanga kuma abu mamaki gashi suna abu nan babu kunya ba tsoron Allah ana jifan su da tiya gas Allah ya kiyaye ba a harbe su ba abun mamaki abun da ba a taba yi ba a duniya duk kasashe an yi Allah wadare Allah ya sauke da wannan abun wannan wace irin kasa ce wannan wannan zai nuna muku irin yadda kasar ta dungura kifawa ce kawai ya saura mata wallahi kuma akan menene akan fa wannan takunkumin ne da aka sa waɗannan jihohin daman ana ta sa takunkumin daman an fada yi masana sun fada ana ta sa takunkumin ne dan a sa in an sa takunkumi ai ba magana zabi a ciki ba za a yi zabi a wurin ba to kaga in ba a yi zabi ba alal kalli dai sun samu wannan sai su da ta da rikici a wasu jihohin kuma du su ma a zo ba za a yi zaben ba shikenan kawai sun ci ma hamayya to wai dole a jaddada wannan duka wata nawa ya saura a yi zaben Allah ya kaddara ya toshe basirar su suka yi ta sa kwanakin watannin da za a yi zo ya kare dab da za a fara zaba to kuma mai gidan ya turo ya ce sai an kara su kuma sun gane sun ce saka takunkuman da aka yi ba abin da ya kara ba abin da ya rage sai abin da ya kara na fitina suka ce to me amfanin a zo a sa mutane takunkumi ana ta wahal da su kai suka ce ba za a sa ba to yanzu dai gashi nan to kai waɗanda su suke kafafa dokar su ba aka ba wa kuɗin na sa takunkumin a wancan karan su aka ba wa kuɗin suka soke aljihunsu da miliyoyin suka cinye su amma duk da sun ci kuɗin sun yi abin nan yanzu sun gane fa wannan abun fa akwai abin da ake nufi an fara bin su da tiyagas to da ni da kai fa ina za mu je muka ina ne sai wuka ƙasar ba kyau ƙasar ba kyau kuma ina gaya muku wa kun ji ana hayaniya ba haya haya wallahi kaza kaza kaza Najeriya ce kwanan nan zaka ji abin ya ƙare wallahi nake gaya muku ba dai muna fatan Allah ya mana juyi juyi mai kyau irin na waina mai daɗi ai kwarai da gaske Allah Ubangiji ka sa wannan wahalar da muke ciki daga nan 'yan watanni biyu uku nan dai mun samu sauyi ko yaya ne Allah ka mana canji amin ku yi aiki kana amin amin an kewa an baka ledar indomi ka yi kwana Allah ya mana mai kyau mu je malam
فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم
Allah ce fa'izan salakal ashhurul hurum idan waɗannan watanni masu alfarma rajab zulqa'ida zulhajji da muharram suka wuce shine in salaka in salaka ana nufin in qada wa maza suka shuɗe suka wuce alkawarin da aka yi na wata hudu sun wuce faqatulul mushrikina to ku yaƙi mushrikai haisu wajadtumuhum duk inda kuka same su fil hilli wal harami ko a fili ko a harami wa khuduhum ku kama su a matsayin ribatattun yaƙi wahsuruhum ku daddaure su Abdullahi dan suke cewa idan suka shiga wani wuri sai ku rufe su shine imna'uhum min al-khuruj ku hana su fita wasu da suka ce a hana su shiga makka a hana su tasarrufi fi biladil islam wa qa'udu lahum kullu marsadin ku tsaya ku fake dukkan bakin hanya ku tsare su ana nufin kulla tariq kenan kalmar almarsadu a larabci ana nufin almawdi'u alladhi yuraqqabu fihi al'adu wurin da ake fakon abokin gaba shine marsad shine can inda Allah ce inna rabbaka labil mirsad lalle ubangijinka yana mafaka larabawa sukan ce rasattu shay'a arsuduhu idza taqarrab idza idza taraqqabtuhu yayin da mutum ya tarakkubi ya bibici abu kenan ana nufin kunu lahum rasdan fa in tabu in sun tuba kaga lamarin musulunci kenan suka tuba ana ta tallata suka bar shirka daman illa shirka ne da kafirci da zagin Allah da yakar manzon Allah shine ba a so wa aqamu salata suka tsayar da sallah wa atawu zakata suka bayar da zakka fa khallu sabilahum to ku ba su hanya ku rabu da su da'uhum falyatasarrafu fi amsarikum ku basu su tasarrufi a cikin biranen ku da garurukan ku wa yadkhulu makkata ku ba su dama su shiga makka inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne ga wanda ya tuba rahimun kuma mai jin kai ne tabaraka wa ta'ala to bayan wannan fa
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون
sai Allah ya ci gaba da cewa wa in ahadun minal mushriki nastajaraka in ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi makotaka da kai shine istajaraka cikin waɗanda aka ce ka yaƙe su ɗin istajaraka ya nemi makotaka da kai ya nemi amincin ka kenan ista'amanaka ba'da silakil ashurul hurum bayan watanni hudun nan sun kare dan ya ji zancen Allah liyasma kalam Allah kenan fa'ajirhu to ka bashi wannan kariya fa'a'izhu wa aminhu kenan ka bashi kariya ka bashi tsaro hatta yasma kalam Allah har sai ya ji zancen Allah fi ma lahu wa alaihi abinda ya shafe shi da wanda yake kansa min as-sawabi wal iqab ya ji labarin lada ya ji labarin ukuba thumma ablighu ma'manahu sannan kuma ka kai shi wurin da zai samu aminci shine ablighu ma'mana kenan illam yasma a illam yuslim kenan idan bai ji ji na fahimta da musulunta ba ablighu ma'mana to ka kai shi inda zai samu aminci kenan ka kai shi garin mutanensa kenan dalika bi annahum qaumun la ya'lamun ka duba fa musulunci ba shi dama ya zo ya fakoce ka ya zauna kai ta yi mai qur'ani ya ji saboda ai larabawa ne a lokacin suna jin larabci ka ta karanta musu qur'ani in kana karanta qur'ani suna ji la'alla su fahimce ka su gane ko ba haka bane idan kuma ba su gane ba to ɗauke su kame da su garinsu kai su inda za su samu aminci ashe musulunci ya ce a ba su aminci ba ko ba haka bane ba me yasa dalika bi annahum qaumun la ya'lamun saboda mutane ne wadda la ya'lamuna dinan lahi ta'ala ba san addinin Allah ba san tauhidin Allah ba suna da bukatar su ji zancen Allah wannan aya imamul hasan al-basri yace ayatun muhkamatun ila qiyamis sa'a aya ce tana nan tana aiki har tashin kiyama kaga aya tana nuna mana ashe wani mushriki ko kafir yana iya bukatar ya makoce ka dan ya ji alqur'ani ko ya ji wa'azi ba shi dama ko wani mushriki ko kafiri zai iya cewa da Allah ba shi wa'azi ya ji zaka iya ba shi wa'azi ya ji ka sa mai kasa da ya rinka saurara ko ka ta karanta mai qur'ani kamar yadda aka samu labarin an samu wani wanda ba musulmi ba ya ce wallahi shi ne yana jin daɗin karatun ƙur'ani ya kawo ɗan memory ɗin sai ya ce wani da Allah ya samu aka ce to kai ba musulmi ba ya ce wallahi ya ce I like it I appreciate it yana so a sa masa ya ji inda ba zai wulakanta shi ba daga nan zai fahimta wallahi fa ajiru hatta yasma kalam Allah sannan kuma wannan yana nuna mana ashe qur'ani zancen Allah ne tunda ya ce kalam Allah zance ne na me na Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana nuna mana kyakkyawan ɗabi'a hali na ƙware irin na musulunci da kuma uslubi na da'awa mai banƙayi yanda aka ce idan ma bai fahimta ba ɗauke shi ka kai shi wurinsa inda zai samu security da natsuwa daga baya fahimta ya tabbata a hadisi Musab bin Umair ambasada ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam na musulunci da aka kai shi ina aka kai shi Madina shi zai bude ta da karatun Qur'ani wallahi zuwa ake mushrikan nan sai su kira su ce Musab zo karanta mana Qur'ani ya iya Qur'ani malam sai ya zauna ya tai musu idan ya zauna unguwa guda gida guda yana gama karanta musu sai kawai sun musulunta kwarai da gaske ka san qur'ani mala yana da daɗin ya samu mai iya karanta shi bai kwarai da gaske bai natsuwa da zaka ji wata natsuwa da imani yana ratsa kamala ko kana cikin damuwa da wacin rai in ka saurare sai ka ji sukun Allah ka ba mu sukuni sayyidina abubakar yana da masallacinsa a unguwarsa da yake yin sallah ya a gidansa idan ya zo yana yin sallah yana karatun qur'ani gaba ɗaya yaran mushrikai kafiran unguwar sai su zo su cincirin da su kewaye masallacinsa su zo su tsaya suna ta saurara to larabawa ne yara amma ba su samu musulunci ba su ta ji suna saurara suna saurara shine su manya manyan kafiran sai suka kai karar abubakar gurin manzo Allah cewa a gaya masa ya rufe wannan masallacin ya zai zo yana ta karanta qur'ani yaran suna zuwa suna abin ina ba ta ana fahimta to mu'ujiza ce ta alkur'ani malam duk shedancin mutum in ya ji shi sai dai taurin kafirci ya sa ya ki abin haka amma lalle qur'ani abu ne mai ratsa zuciya Allah ya azurta mu da imani shi to sai Allah ya ci gaba da bada labari akan mushrikan yace me kuma
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين sai Allah ya ci gaba da cewa yau daman waɗannan mushrikai kaifa yakunu lil mushrikina ahdun yaya ma za a yi mushrikai ya zamanto sun rike alkawari a wajen Allah da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alawaci ta'ajjub ne kama ana gaya mana mu mamakin yadda za a samu alkawari tsakanin Allah da manzan Allah da mushrikai abu mamaki ne wannan alhali mutane ne ahlu gadar ahlu ahlu naqd masu yaudara masu warware alkawari to sai Allah ya ware wasu kuma daga cikin su yace to illal ladina ahadtum indal masjidil haram sai dai waɗanda kuka yi alkawari da su a wajen masallaci mai alfarma su ne ƙureshawa kenan imamu katada ya ce su ne mutanen makka wanda manzo Allah ya musu alkawari ranar hudaybiya Allah ya bada ka'ida fa mastaqamu lakum matukar sun tsaya akan alkawari din gare ku fastaqimu lahum to kuma ku tsaya akan alkawarin idan suka warware to shikenan ku warware in ku sun tsaya akan alkawari to ku tsaya akan alkawari Allah tabaraka wa ta'ala yace inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah tabaraka wa ta'ala din yana son masu takawa masu tsoron Allah wanda za su bi dokar Allah da ka'idarsa to kuma sai yace me kuma
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون
Allah ya ci gaba da kawo wannan kaifa din kaifa wa in yazharu alaikum wannan ana juya da shi kan aya ta farko ne takadirin sa ai kaifa yakunu lahum ahadun inda Allah dama ya za a yi su zama suna da alkawari a wajen Allah da wajen manzon Allah wa in yazharu alaikum in suka samu rinjaye a kanku suna da alkawarin a wajen Allah suna da alkawari a wajen manzon Allah amma in sun samu rinjaye a kanku la yarqubu fikum illan wala zimma ba sa barin ku ba sa kiyayewa shine la yarqubu ana nufin la yahfazu ba sa saurarawa la yarqubu ba sa saurara muku illan wala zimma ba sa kiyaye dangantaka ko zumunci ba ruwansu da dangi ba ruwansu da zumunta suna samun dama akan ku kashe ku suke ta'i gaba daya to ya za a zama to suna da alkawari mai alkawari da Allah mai alkawari da manzo Allah shine in ya samu nasara akan ka ya zo ya zama ba zai daga ma kafa ba ta halakar da kai a baka suna nuna muku suna tare da ku suna son ku suna kaunar ku suna son ku suna waye amma kuma da yayin da suka samu karfi a kanku duk sun sun gama ragargaje ku yurdunakum bi afwahihim suna yardar da ku da bakinsu ka ji fa ka ji qur'ani mana in dai abaka ne sun zo da magana a baki yutunakum bi alsinatihim khilafa ma fi qulubihim kenan a baka za su yi ta muku zaƙin baki za mu muku kaza za mu yi kaza ai muna son ku ai muna tare da ku ai kaza wa ta'aba qulubuhum amma zakatansu suna kin imani kuma suna kin abinda suke gaya muku din nan suna amfani ne da baka kawai roman baka su ci moriyar abinda suke so su ci moriya a wajen ku wa aktsaruhum fasiqun Allah ya ce yawa yawan su masu fita ne daga yawa Allah da'a shine fasiki wanda baya wa Allah da'a alfisqu anan ana nufin naqdul ahadi warware alkawari suna da warware alkawari to sai ya ce me kuma
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون na'am لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون
sai Allah ya ci gaba da bayani akan sifarsu isharau bi ayatin lahi samanan qalila sun canja an dawo kan munafukai kenan daman gindinsu daya sun canja da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala samanan kalilan sun karbi tamani kaɗan dan abin da bai kai ya kawo ba sun warware alkawari da ke tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi sallama abu sufyan ya ba su kuɗi cewa su warware wannan alkawari fasaddu an sabilihi suka toshe hanyar Allah mana'un nasa min ad-dukhuli fi dinillah suka yi ta hana mutane shiga addinin Allah wanda zai shiga musulunci sai a ce bare shiga ba haka suka yi ta yi suka yi ta hanawa a imani da Allah Allah yana kallon su innahum sa'a ma kanu ya'malun Allah ya ce tab lalle tir ya munana abin da suka kasance suna aikatawa sun toshe hanyar Allah sun hana mutane su yi imani Abdullahi dan Abbas ke cewa mutanen Taif suka ba su kudi mutanen Taifa suka ba su kudi suka ce ku taimaka mana mu yaki Muhammadu waɗannan Taif din da Annabi ya je suka jejjefe shi innahum sa'a ma kanu ya'malun la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma in sun hau kan mu'mini fa ba sa daga masa kafa ba su ba su barin zumunci ko ainihin kusanci illan karaba kusanci wala zimman ko zumunci ba ruwansu da cewa danginsu ne kai ba ruwansu cewa ana mutunci kammalawa za su yi da kai kawai haka kuma suke haka sifar su take an zo ana rikici irin rikicin nan da ake wani bawan Allah wani makocinsa ba musulmi ba an zo suna mutunci da shi yana taimaka mai in dan masararsa ta kare shi yake ma in ya kaza sai ya zo ya gan shi ne ya zo da makami zai kashe shi ce yanzu wani kai ne zaka mutu ci gabara ka gani eh wani kai ne zaka yi mu kaza wani yanzu ni da nake ma kaza ce gabara ka gani na ruwana da kai bubbuge shi kawai la yarqubuna fi mu'minin illa wala ma kenan wannan in kuma ba samu dama ba daman biro matsayi duk inda za su iya kifar da kai sun kifar da kai kuma duk inda za su toshe kofar da ba ka samu wani abu ba wala sai sun abin nan ka duba za su zo su bude dan kamfani suna gurin kujeru ne gurin shaguna ne gurin menene wallahi zai su je su ɗebo yan uwansu a can za su je su ɗebo su taho da su ka gan su su wajen guda ashirin to daga baya ne ma da suka gane cewa in sun dan sa wani musulmi ana samun dan kwastoma yana zuwa neman musu kwastoma ake dan kama fulaci haka sai a dauki musulmi ɗaya a dan jefa shi haka ko ya shara ya rinka yi ko dan gadi ya rinka yi ko wani abu sauransu ba asalin ruhin wurin bara a sashi ba dama ko aiki ne an samu daman ba wani labarin ku sai sun gama abin an yi lokacin da leburori idan za a dauka a abuja sai dai a tura tireloli su je kudu su ɗebo matasa lebura masu shara masu gadi masu wa duk abin sauransu la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma na buga maka misali da jikinka zai ji ka gane ka fahimta ka so dan uwanka ka kaunaci dan uwanka ko da unguwar ku ba ɗaya ba ko da yaran ku ba ɗaya ba ka taimaka masa musulunci ya ce a zauna lafiya kada a yi fada da kowa amma kuma ya ce kowa ya duba nasu ya taimaka mai ko ba ka bane ba to su su suna taimakon nasu kai me yasa baka taimakon naka ko na sha faɗa ba laifi suka yi ba sun taimaka wa nasu aiki kyan mutum da mai taimaki nasa ta kai kuma na kamfa naka baya da taimako bai san ciwon kansa ba wa ula'ika humul mu'tadun lalle waɗannan wato su ne masu ƙetare iyaka su ne al-mu'tadun kenan abu huraira ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ranar cewa lokacin da manzo Allah ya wafati sayyidina abubakar Allah kara masa yadda shine ya biyo bayan annabi an samu waɗanda suka kafirta ko da ke wannan shimfiɗa zan yi ga ayar da zamu zo daga ƙarshe insha Allah an samu waɗanda suka kafarta shikenan Umar ibn Khattab um, sai yake cewa Abubakar dan ya ga Abubakar ya shirya zai yaƙi ahlul riddati wanda suka ridda Abubakar zai yaƙe su sai yake wa abubakar magana ya ce a ya za ka yaƙe su sai ya ce ai manzo Allah ce umarta an uqatil nasa ta yaqulu la ilaha illallah a umar ka yake ga abubakar yana kafa mai hujja wa man qala la ilaha illallah asama minni dima amalahu wa nafsahu illa bihaqi wa yasabu ala Allah abubakar ce wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati wa zaka ni kuma wallahi sai na yaƙi wanda ya raba tsakanin sallah da zakka ba yace fa inna zakata haqqul mali zakka hakkin dukiya ne Allah ya yi ta faɗa cikin Qur'ani wa aqimu salata wa atu zakka yaya wani zai zo ya raba yayi sallah ya ke ba da zakka ko an kyale shi ya hada biyu mana yace zakka hakkin dukiya ne wallahi law mana'uni anaqan yattaguwa in suka kana ni kanu ya duna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da suna ba annabi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man iha wallahi sai na yaƙe sun sun hana Umar ya ce fa wallahi ma huwa illa an qarsharaha sadri sadra Abi Bakr lil qital wallahi kawai sai naga Allah ya bude zuciya sai na Abu Bakar yace zai yaƙi mutanen to mutane ne malam bayan manzo Allah ya wafati sai suka ce mun daina mun daina ba da zakka za ku yi sallah ma ba ku ba da zakka ba Abu Bakar yace to ni kuma sai na yaƙe ku ai da zakka da sallah duk rukunai ne na musulunci ya za ku raya ɗaya ku kashe ɗaya umar ya ce fa arabtu annahu alhaq daga nan na gane cewa gaskiya yake kai hadisin imam al-bukhari sai ya ce mai mala
fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fid-din na'am ونفصل الآيات لقوم يعلمون Allah ya ce idan har sun tuba suka tsaye da sallah ba gani fa in tabu in sun tubu wa qamu salata sun tsaye da sallah wa ataru zakata kuma suka bada zakka kaga sallah sallah zakka a ce a tare su sun tuba suka ainihin wato tsayar da sallah suka bayar da zakka fa ikhwanukum fid din sun zama yan uwanku addini ونفصل الآيات لقوم يعلمون كما mune muku bayani dalla-dalla na ayoyin alkur'ani ga mutane waɗanda suke ma'azuwa ilimi ne manzo Allah sallallahu yana cewa man salla salatana duk wanda ya salla irin tamu wastaqbala qiblatana ya fuskanci alqiblar mu fadhalika almuslimu wannan shine musulmi alladhi lahu zimmatullah wa zimmatu rasulillah rasuli wanda yake akwai alkawarin Allah akan shi da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Imam al-Bukhari to wannan kenan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tun da ba harshe muna neman afuwar ubangiji subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah rahman wannan yake cewa assalamu alaikum yashi malam ina da mata nayi nayi ta karatu amma har yanzu ta ƙi saboda haka ma ni ta fita daga raina gaba ɗaya duk da dai cewa tana da 'ya'ya biyu da allah malam a bani shawara Allah mai da malam gida lafiya to lamarin mata ne sai haƙuri haka annabi ya faɗa daman su sai an yi haƙuri da su inda almar'ata khuliqat min dala an halicce ta ne da karkataccen ƙashi tana da wahalar sha'ani suna da ɗan taurin kai daidai gwargwado irin nasu shi magana ta yi karatu wajibi ne kamar yadda ba ta fashin abinci to bai kamata sai fashin neman ilimi ba wanda Allah ya jarabe shi da matar da ba ta son karatu gaskiya ya gamu da matsala sai dai haƙuri saboda za ta taimaka kwaba za ta ta zaman jahilci kuma za ta gadar da wannan jahilci wa 'ya'yanka abinda ake jin tsoro shine ka mutu ka tafi ka batta da 'ya'yan nan kuma ita mutuwa ba a san yaushe take zuwa waye na fari Allahu alamu shi yasa wajibi ne mutum ya sa matarsa ta yi karatu ma don saboda taimaki yayansa idan mace tana da ilimi gaskiya tana da daɗin sha'ani ilimin nan gaba ɗayansu guda biyu da na zamani da na addini musamman ma dai na addini saboda shi ya fi alaƙa da tarbiyya to wannan yayi yayi ta yi ta ƙi ta yi ba za a ce da kai ka rabu da ita saboda ta ƙi ba a yanzu a matakin farko haƙuri za ka yi kai ta jawo hankalinta ta yi ɗin amma fa gaskiya ya kamata kuma mataka kuma ta bi ra'ayinka ya kamata mataka kuma ta zama tana bin umarninka ya kamata a ce mataka in ka yi can ta yi nan ba amma akwai inda kuke haɗuwa shine wajen karɓan kuɗi da hidima kwarai kuwa in za ka bayar za ta zo ta makale ma amma in ka ce ai kaza ba za ta yi ba to wannan shine halin da rayuwar matar bahaushe ba fulatani kenan ka yi hakuri ka ci gaba da yi mata wa'azi da gargadi ka nuna mata hanyar Allah Allah ya kiyaye ta kada ta zo ta mutu a cikin wannan yanayi duk mutumin da ya mutu yana cikin jahilci akwai abin tausayi akan mutuwar sa wallahi ita ce gaskiyar magana kai kuma ka ci gaba da zuwa ka nemi ilimi ka samu wayewa a addininka ‘ya'yanka kuma kai kokari ka sa su akan hanyar ilimi dan in ba haka ba yadda take din nan haka za su tashi kuma yara suna da saurin tasirantuwa da uwarsu sun fi tasirantuwa da uwa sama da uba saboda sun fi kusa da uwar kai uban ba sosai kuke haɗuwa ba to shine illar to dole sai mutum ya dage Allah ya gyara mana wannan ya ce wai idan mutum bai yi zaɓe ba wai an ce wai ko shugaban ma ya cuce shi Allah bai zai kama shi ba gaskiya ba haka bane duk wanda ya faɗi wannan ba daidai bane wannan kuma akwai zurfafawa da wuce gona da iri yaushe Allah cewa ya in za a zaɓi shugaba sai an yi zaɓe wannan demokaradiyyar da ake ballantana ka ce ko a wajen Allah Allah bai zai saka ba wannan tsarin fa da ake na zaɓen fa ba tsarin musulunci bane tsari ne na kafirci suka kakaba mutane suka ce haka za a yi malamai ma suna cewa a yi ne alal larurati dan ba yanda za mu yi ba mu da substitute ba mu da wani solution in ba wannan ba a yanzu dai imanin bai yi karfi ba babu dama ba hali ba yanda za a yi to da ka je ka bari abun ya rugurguje gaba ɗaya ka zo ka shiga halin kakanika shine aka ce ka shiga kai gyara in za ka iya gyarawa amma ba tsari ne na musulunci ba wannan zaben da ake kwata-kwata babu demokradiyya a musulunci demokradiyya laysat fil islam fi shay wannan ba shine tsarin zaben shugaba ba akwai tsari da musulunci ya kawo na zaben shugaba amma wannan ba shi bane wannan na turawa ne to kawai wani malami ya zo don azarbabin neman cewa a je a yi zaɓe har ya zo yana sa wani hukunci akwai haɗari kwarai da gaske amma abinda malamai suke faɗa shine ne yanayi ake dubawa yanayin da ake ciki akwai matsaloli ne tabbas zaben ma yawanci ma ba aiki ake da shi ba yawanci ma aiki da shi harka ce kawai ta wa ake da ƙarfi ya murɗe don mun gani da dai ana aiki da shi amma yanzu ba aiki da shi murɗewa ake kawai a ce a sanar kawai a ce ga shi ne matsalar to wasu suna da wannan uzurin shi sa wani yake cewa ma bai zai yi ba zaɓa to wasu kuma suna ganin zai iya yawa za a samu canji idan mutane suka haɗa kansu suka gane wahalar da suke ciki suka yi ƙoƙari suka yi amfani da ƙuri'arsu suka zaɓi mutumin kirki a yi cincirundo a je a yi zaɓen a haka ɗin ba daɗin a je dai a zaɓi dai wani don a kayar da wani ko ba haka ba ne to la'alla a samu wani juyin juyin hali ko su mutanen da suka yi zaben su bi ƙura'arsu a hakinsu ne idan kun zaɓa ku bi akwatin sai kun je sai an sanar haka ake yi a wurare da yawa ba wani magana za a tafi da ita sai oga ya sa hannu kowa ya zo ya sa hannu ana kallo haka ake a kasashen waje ana gani a duniya ana haskawa a talabishin kowa yana kallo ba wani manuba ba laifi bane in an yi zaben nan a raka akwatunan nan a raka su ba yawwa ba wani magana shiga wani daki abin a fito jami'an tsaro ku daina bari ana amfani da ku ana cutar al'umma a raba muku yan dubu biyar biyar da ba za ta muku komai ba kuma an an mutuwa ta same ku ko aka kashe ku wata ɗaya ne ake baku a kori iyalinku daga inda kuke zaune kuma ba wani yanci kuke ciki ba kuma ba daɗi kuke ji ba tunda kuma ba ku daina karɓar naira biyar naira hamsin a bakin titi ba wanda ku bari a samu shugaba na kwarai da zai baku welfare mai kyau ya yalwata mu ku ji daɗi a gan kuna hawa sababbin motoci yanzu ba za ku ji daɗi ku ga ɗan sanda da sabuwar mota ba ko ba ka bane ba ba ruwansa da kuɗin bakin titi ya fi ƙarfin naira hamsin to amma babu mugun shugabanci ya dawo ya sa ake wannan abu ashe su ma yana da kyau su taimaka a samar da tsari na kwarai ba wai a ba su yan dubu biyu dubu uku su je su yi ta dukan mutane suna jefa mutane barkwanon tsohuwa a je a taimaki zalunci ba wannan shine abun bakin ciki a amfani da jami'an tsaro ana tabbatar da ƙarya wasu suna ganin cewa akwai yiwuwar watakila za a samu canji mutane su je su haɗu su yi zaɓen su kun san me kuka zaba kuma ba za ku bari a sanar da wani sakamakon sama bayan da kuka yi ba inda ana yin haka da za a samu canji a yi a yi a yi manubar ta gagara ga wanda zai sanar da zaben a kewaye wurin da za a sanar da zaben sai an faɗi gaskiya dole tunda hakkin mutane ne ba cewa aka yi abin nan mutane su fitar da 'yancinsu ba to idan mutane suka yi haka to akwai yiwuwar samun gyara amma in kowa ya zauna a gida ya ce ba zai je yi ba yanzu kun ga ko ta hatta katin zaben nan da kuke ga ana ta wahala har ana kashe mutane ana ta yankan mutane aka ki a bada shi har yanzu ba bai samu ba wasu suna hasashen ma cewa da yawan mutane ma yawanci ba su da shi deliberately da ganga aka yi abin dan saboda kada ma mutanen su samu katin balta su yi zaben kenan akwai wata manufa da ba a so mutane su je su yi zaben kaga idan ba su je suke zaben ba su kuma wanda suke son barnan za su zuga mutanen su je su yi abubuwan sun canja yanzu akwai wani gidajen gwamna a nan cikin gwamnonin nan na arewa ya fito ya faɗa a fili a fili ya fito ya faɗa ya ce ya ce a kashe mutane wallahi haka ya faɗa a fili ya fito ya fito ya faɗa yake cewa gwamnan katsina ba zan ɓoye ba tunda ya fito fili ya faɗa haka ya fito ya ce ya ce duk wanda baya jam'iyyar su kyankyaso ne haka ya faɗa ya ce wanda baya jam'iyyar su ya ce kyankyaso ne ya ce me amfanin kyankyaso in ka gan shi a gidanka me kake aka ce kashewa ya ce to in kun gan su ku bubbuge su wallahi kai faɗa karara gashi na ana ta yadawa wannan maganar amerika ingila sauran kasashen turawa duk sai da suka aiko da martani sun yi allah wadare da wannan abin da ya faɗa amma yana nan yana ta mimita yana ta yana ana ana ana ta ana ta faɗa ana abin nan ka duba irin wannan mutum wannan fa musulmi ne dan arewa da abu ne yana cewa wai wanda bai yi jam'iyyarsa ba wai a kashe shi kaga abin da ake koya mutane kaga kenan mutanen nan suna da shirin tayar da rikici da rigima kenan a cikin mutane kaga kaga Allah ya toni bakin su sun fito sun fara faɗan me suke da niyyar su yi akan wannan kujerar akan wannan siyasar shi sa wannan siyasar wannan siyasar Allah mana maganin ta wallahi muna cikin wani yanayi mara daɗi ka buɗe baki ka ce wai wanda wai baya jam'iyya ka wai wanda bai wai wai a kashe shi wai ka kwatanta shi da kyankyaso wai na faɗa na maimaita ni na fito da ban faɗa ba yace ni na fito yanzu na maimaita muku in kun duk inda kuka su ku bubbuge su ku kashe su yace shi ya fito ya faɗa kana tsammanin in ba sa shi aka yi ba ya dogara da wani abu bane zai faɗa to gashi wannan a gidanku kenan yan uwanku ku ya ku duk a katsina in za a yi wannan duk wanda zai kashe wani musulmi ne zai kashe musulmi kaga an alƙalla buƙatar ta biya an rage yawan iri wallahi duk wanda zai ce maka ta dalilin siyasa ka yi amfani da makami ka kashe wani wallahi arewa ne zai faɗa saboda ya san duk wanda zai sari wani musulmi ne zai sari musulmi kaga ba mu da riba ba mu da riba su suna da muguwar manufa idan mutane kowa ya zauna a gida makale yake zai zaben su sai su je su zaben sai su ce su suka ci shikenan baka da baki kuma ba wani abin da kai saka hana ayi to gwanda ma ka je ka nemi yancin naka a wurin zaben in kaga zaka iya zuwa ka je ka shiga layi ka je ka bi kuma ka raka a barka ya fi ka zauna gida ka ce ba za ka je kai ba saboda yanzu shine abin da ake ta kokarin yanzu ka duba wannan katin abu ya gagara a to ai ya kamata a ce an bada shi kowa yanzu ga allura polio din nan ba bi ake gida gida ba ana yi mutane ni abin nan mamaki yake ban wallahi me yasa katin nan ba za a bi gida gida a ba mutane ba in dai gaskiya aka sa a gaba in dai ba akwai wani abu a boye ba a murda ba wasu sun ji an ce ai ya kone ma kwamfuta ta kona musu ma gashi abun babu accuracy babu wani daidai wani mutum ɗaya wallahi guda bakwai yayi mutum ɗaya yayi bakwai an ce kuma ai kowa daidai ne ai haka ba shirme dai gashi nan kawai dai abubuwan sai dai Allah sauke kawai so shi ma mutane mu mun faɗa muna maimaita mutane su yi ta faɗa suna cewa ba su yadda ba lalle sai an zo an dada ba da lokaci kowa sai ya samu a yi shi a yalwace a wadace kowa ya samu a ba wa mutane dama kuma su zaɓi wanda suka ga ya dace da su shikenan sai a yi hukunci da abinda mutane suka zaɓa in dai abinda mutane suka zaɓa ya bayyana ga abinda suka zaɓa shikenan kowa ya je ya je ya je ya je dafa dawar da ya sa a tukunya ba shikenan ba to abinda za ka yi zaɓen ma babu katin da za ka je ka yi zaɓen ma babu Najeriya kenan Allah sauki ya ake bambanta sujjada kabli da badi kabli ana yin ta kafin a yi sallama badi ana yin ta bayan an yi sallama kabli ana yin ta idan an yi ragi badi ana yin ta an yi kari kabli ana yin ta idan an hada ragi da kari malam ya matsayin ilimin taurari ko ilimin falaki a musulunci akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba wanda za a yi dan gane lokaci tafiyar lokaci da kwanaki da lissafi wannan ba laifi ya halatta a yi akwai wanda za ga kullum ana faɗan lokacin sallah a za ta shiga kaza wannan a ilimin falaki ne taurari wannan ya halatta akwai wanda suke tsafi da shi suke da awar ilimin gaibu da shi wannan shi kuma haram ne malam wai mutum ne aka yi masa haihuwa wai an ce wai dole ne wai sai ya raba goro da alawa ranar suna waye ce kuma dole ne ba wanda ya faɗa al'ada ce babu nassin da ya ce in an maka ya ka raba goro da alawa kana da shi a matsayin walima ka ba mutane ka sanar da su ce an maka haihuwa nan ba laifi amma a mai da shi shari'a ya zama doka ba daidai ba ne taron suna da ake yi ranar suna a zo a dafa abinci a tara mutane a raɗin suna malami ya zo a yi ta addu'a duk wannan bid'a ne baya cikin shari'a ba haka addini yace ba idan an maka haihuwa amma ba laifi kai walima ka dafa abinci ka kira mutum biyu uku hudu iya karfin ka su ci abinci ka ce an maka haihuwa wannan ba laifi ma tara da sassafe inda ake kamar da ake a kauyuka da sauran wurare ba daidai bane malam me maganar da tafi inganci akan matsalar kakara mutum ya bada wani abu a bashi ya sai wani abu ana iya yin kakara in an yi cinikin abu wannan IC din tawa ina so zan sai waya a gurinka to ni kuma ban da kudin wayar muna iya yin kakara kakara shine sai a cinikin wannan aisin nawa ce wayar ka misalin dubu hamsin ce ni kuma wannan abun dubu ashirin ne to ba wai zan baka shine ka bani wayar in cika maka ba a'a za a yi ciniki ne sai ka sayi wannan mu yi ciniki ka sayi shi nawa zaka sayi a na sayi shi 18 to na sayar ma ka saya mun yi ciniki a matsayin 18 ko to kai kuma nawa zaka sayi mun wayar ka sai mu yi ciniki a matsayin kaza to sai na baka a matsayin zaka bani nawa kenan 18 kai ma kuma sai ka bani kuma sai in cika ma kuɗin ka wannan ba laifi bane amma ba tare da an kimanta ba haka kawai a canja ba tare da an kimanta ba an yi cinikin kowanne wannan bai yi ba kun fahimci wannan yawa kuma da yawa malamai sun ce a hannanta kuɗin wannan yake cewa malam assalamu alaikum Allah ƙara malam lafiya ya dan yi dan larabcin sa dan na dan training dan larabci Allah saka da alkhair Allah ƙara fahimta yar gaisuwa ce da larabci yana tambaya kamar haka ya ce mutum ne idar da sallah jikirin da ake yin bayan sallah da 'yan yatsu ya kamata a yi shi ne ko da menene hannu ne kace ko miyoyi na ko da sharbi ko da hannu da hannu ake yi sharbi fa ba addini ba ne sharbi bida ne ba jan carbin ba rike carbin a hannu ake yi haka annabi ce fa inna wannan mustantaqatu ne yawmal qiyamah za su yi furshi wannan abin zai maka shaida ranar ta kiyama ai amfani da waɗannan kun gane amma itacen carbi a ɗauka ana amfani shi wannan daga ƙungiyar kiristoci ne aka samu katolika yan cocin catholic church su ne suke amfani da carbi mu a musulunci ba a ce mu yi ba kisa malamai ma sun yi rubutu littattafai ma aka yi akan carbi bukar abu zaid allah ya masa rama allah ya taimake shi yana da littafi as-subha sunan shi sharbi da irin asalinsa da yadda ya samo asali wajen bid'a da yadda 'yan kirista har yanzu in kaje cocin katolika suna amfani da sharbi so don kaga wani shehi ko wani akaram kalla ya rataye sharbi a wuya jahilci ne rashin sanin addini ne ko mutum ga kullum da sharbi a hannunsa yana tafiya shi wai wai ta kawo ne to wai saka sai ka yawo da sharbi za ka nuna mutane kana tsoron Allah ku yi hakuri fa an saba ana yawanci iyaye da kakanni dattawa a unguwa a gida da sharbunansu yawanci amma wannan baya nuna cewa daidai ne in dai a babin ilimi ne to bai da asali da me aka ce a yi da hannu wani ya ɗebo carbuna ya zo wani masallaci ne sabo aka yi sai je siyo carbuna ya zo duk ya jeje ba wani ya zo ya bi su gaba ɗaya tattare su ya zube su a leda ya ce ka kai wani gurin da ya ba nan ba kaga mutum ya zo sallah da sharbinsa aljihu ya ciro sai ya jefa shi a gabansa ai ka ce wani abin takawa wai ce kai ku yi haƙuri fa ku yi haƙuri tambaya na aka yi akwai wani akwai wani ɗalibi muna madina a jami'a islamic university of madina irin an ɗauke sabon ɗalibi ne irin haka ma dai ba wani abin nan bai fahimci sunna sosai ba dai allah dai ba shi nasara aka ɗauke shi ya je dira ina ji an nan yi mai wasiya daga gida cewa to ka riƙe sharbinka ka riƙe sharbinka ya tafi da sharbinsa ya dira a jami'a yana zuwa jami'a kowa sai kallon sai ke to dalibai ne duk duniya gaba ɗaya in ina ne in ina ne kuma sunna ce tsantsi ake ba wani abu ba wata aqida an banda sunna ba sunna ce tsagwaro ake a ciki sai ya shaka wannan fa wani ya shaka shi da kansa ya duba ya ga gaba ɗaya ba mai carbi sai shi shi ke kadai tun yana fito da shi sai yake dan barin sa aljihu ya dan faki ido haka ya dan zaro shi ya dan haka ya da kayansa ya gare shi kada yake daga baya ne ce kai ya wullar da shi dole ma ya haƙura da shi saboda ba a yi ba ilimi ba ne inda ilimi ne da za a fita a yi amfani da shi amma ba ilimi ba ne al'ada ce ake yi al'ada ce ake al'ada ma za ga mu a nan nan bangaren ne akwai kasashen da a duniya da yawa ba su ma san da shi ba su ba san da shi ba amma wani na gan shi wata rana jin itikafi wani masallaci na gan shi da sarbi mai dubu na ce tab a buhun siminti aka zubo shi na katarar ga guda gawa ya zube shi an yi sallar tahajjudi an gama ya ta zikiri kafin asuba ya ta ja ya ta ja kaya guda ce ina ta Allah ganar da mu ku yi hakuri amfanin zuwa makaranta kenan hankali hankali mutum yana zuwa yana dan karuwa in kaga wani yana yi sai ka nuna masa a yi da hannu da waɗannan hannun annabi yake to shine zaka gana cewa ayan izala ba sa jan carbi ai su sun ce jan carbi ma kafirci ne haka ake canja magana ake lalata ta shi kuma dan izala yana yin abu ne an shari'a ta ce ayi ba ce ayi ba ba ayi kenan ba tambaya ta ƙarshe wata baiwa Allah ce ta rubuto mata aure ce ta ce assalamu alaikum malam ce ina cikin wani matsanancin hali Allah ya yi mana gaba ɗaya wanda yake cikin damuwa Allah ya yi masa Astaghfirullah. na kasance matar aure muna zaune da mijina lafiya tsawon shekara ashirin tun ba a haife ka ba ko ba a taɓa jin komai a tsakaninmu ba sai sai Allah ya jarabe shi da talauci sai danginsa suka ziga shi suka ce kawai je ya ƙara aure ka san akwai wannan aƙidar ta bahaushe wai ana cewa wai wai idan talauci ya dame ka wai ka ƙara aure ya ƙara wuta kenan amma ita wannan cewa ta yi wai an canfa ta an ce wai ita ce mai farar kafa tunda ya talauce ya ƙi yayi kuɗi matarsa ce mai farar kafa ita ce matsalar kawai ya ƙara aure su a tunaninsu in ya ƙara aure waccan matar za ta ɗi mai kuɗi kenan ta ce haka wawan Allah ne ya yarda da wannan shawarar a cikin wannan matsanancin halin ya je ya yi wa auren ya ƙara auren ta ce babban abin da yake damunta shine bayan talaucin da ake ciki yanzu din ga rashin zaman lafiya ba zaman lafiya tsakaninta da shi tsakaninsa da kuma 'ya'yansa sannan kuma ta ce duk nauyin da yake ɗauka a kansa a da yanzu baya iya saukewa saboda ya ɗora kansa nauyi baya iya musu komai ta ce mu'amala aure ma ba ta shiga tsakaninsu sai cin mutunci kawai da zagi da yake mata kullum na yau daban na gobe daban ta ce wannan hali da take ciki yasa kawayenta suka ga tana cikin wani yanayi mara daɗi sai suka ce mata gaskiya fa ta bi malamai ta je ta nemo taimako a wajen malamai ta je gidan bokaye ta ce to ita kuma gaskiya tana zuwa wajen islamiyya malaminsu ta ce malaminmu duk sanda na yi masa tambaya akan neman taimako wajen malamai sai ce na rike alkur'ani kar na je wajen bokaye ko wani dan duba sai ta ce malam gaskiya fa ni fa sun fara rikita ni fa in ji ta ma'ana yan uwa da kawaye an ce mata je fita bi malamai ta nemi taimako shi kuma malamin su ya ce ta rike qur'ani ta ce sun fara rikita ni dan haka malam na rubuta wannan takarda dan neman shawara malam dan Allah a taimaka mun da kuma addu'a kan Allah ya daidaita tsakanina da mijina da kuma abokiyar zamana Allah mai da malam gida lafiya ka ga mace mai kokarin adalci ko duk wahala kaga cewa take ai mata addu'a Allah daidaita ta da mijinta to wannan shine matsalar auren bahaushe da wafilata ne kuma shine illar auren mara aqida duk wanda ya kuskure ya ɗebi mara aƙida both sides ɗin gaba ɗaya da ita matar in ba ta da aƙida matsala da ke matar da kika auri namiji mara aƙida matsala da kun ga wannan mutumin da mai aƙida ne mai fahimta ba za a jefa shi a cikin wannan hali ba a zo a haɗa ka faɗa da matarka haka kawai baka shirya ba abin da aka faɗa kuma kaga ba haka bane arziki a hannun Allah yake ba hannun wata mace ba ana yin canfi tabbas sauransu so a nan ni shawarar nake baki shekarar ki ashirin kina zaune da shiyar wata kada ki garajen fita daga gidansa ki haƙuri ki zaman 'ya'yanki ki masa ladabi ki bi shi don ki mutu ki samu aljanna ki ta mai addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ganar da shi ya dawo kan hanya ya ci gaba da taimaka mu kuma kuma addu'a ya samu sana'a ba na baki shawara ki rabu da shi idan kika rabu da shi yanzu kina shekara ashirin ƴaƴan da kika tara yanzu in kina da ƴa mace budurwa fa ta isa aure ko kin aurar da ita ma gidan wa zaki je a yanzu macen da ta zauna gidan aure shekarar ta ashirin da wani abu gidan wa za ta je wa za ta je ya aure ta bazawara ma da shekara uku hudu a gidan aure suna nan a zube iya ganin ka sun gagara a ruwa ballantana ki da ke shekara ashirin kina rufin asiranki to ki kuskura ki zauna a gidanki ki haƙuri tunda dai ba duka yake ba za ki yake ba ki rabu da shi na tabbatar wannan al'umma da suke jinki za su yi miki addu'a kuma ina miki albishir nan da lokaci kaza za ki aiko man takarda ki ce al'amura sun warware ko kuma ku yi mata alkawarin addu'a in kun je gidajenku kun yi sallah a cikin sujada Allah ku fitar da ita yawanci fa ana dacewa irin wannan addu'a da kuke gani yawanci ana dacewa idan an yi wallahi ana dacewa yawanci ana dacewa in dai an roƙa din in dai kuka yi din ana dacewa kun ga addu'a ta kyauta ba tare da an biya ba ba komai yan uwantaka tsagwaro so za a yi miki addu'a insha Allah ta'ala kuma na gaya yan uwa kin ji za su yi miki addu'a sannan boka da ake gaya miki bi boka ki je gidan boka yi in kin je gidan boka fa sallar ki ta kwana arba'in ma babu kuma kafirci ne bin boka yi kuma ba za ki samu biyan bukata ba ba za ki samu biyan bukata ba ba za ki samu biyan bukata ba kin ga za ki zo za'ufa talib wal matlub ke ba ki samu can ba ke ba ki samu nan ba annabi ya hana aje gidan boka kuma wannan qur'anin da aka ce ki rike din wallahi shine maganin komai ki rike qur'anin ki ci gaba da karanta shi kina sallah kina ga Allah da daddare kina kuka ki gani in baki samu biyan bukata ba kuma wannan abin da abin duniya ne idan Allah ya sa an samu abinci an ci a fanima in ba samu ba taimaki in yi yayanki su kawo miki ki ci ki je ki ta gaishe shi ki ta mai mu'amala angwanci ne amarci ne talaucin da yake fama da shi waccan matar da ya auro din ita ma sai sun yi baran baran kwarai da gaske ki sha kurumin ki kawai ki zauna za a dawo a tarar da ki ki ci gaba da tsaftace kanki da gidanki da kuma tarbiyya wa 'ya'yanki muna fatan Allah ya kubutar da mu da iyalanmu daga cikin hali na kaskanci da tozarta subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh